أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الإله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دائمة الشيخ لنا بهذا المحضر والكاتب من الدرس التاسع لنا بالرفض من جريتها duk wannan ɗabi'o'i da Allah tabaraka wa ta'ala yake ba wa'ansu wa'ansu kuma Allah yake halittar su da shirin za su iya koya za su iya koya koyan nan ko na ko na su koyi haƙuri su koyi yafiya su koyi abu ko kuwa su yi halwoyi azumummuka da waye da kuma zai sa can zuciyarsu kuma ta warke daga ciwon zuciya kuma irin na hasada da na waye da na abu to abin akwai na kyauta akwai na koyo akwai na yin halwoyi a hore zuciya to su dai annabawa waɗannan guda biyun na koyon ko na yin halwoyi a hore zuciya su annabawa su ba su a cikin wannan saboda tun daga halittansu Allah ta baraka wata ala ya zuba musu waɗannan abubuwa sai dai kuma abin mamaki muka duba sai mun ga duk ƙoƙarin da wani ɗan ƙoƙari yake yi na koyan ko na halwa sai kaga annaba masu ne kan gaba da zai ji ba annabi sallallahu alaihi wasallama kogo yake shiga ya je ya ta halwa ya ta yanzu dai ko mutum ɗaki ya shiga ya kulle yake ta wuri ai ce za a yi mai ƙoƙari ne ai mai halwa ne kaza kaza to bare ya je kogon dutse ya je kaza duk gaba gida yanzu ga annabi musa allah ya gaya mana azumin kwana arba'in ne kuma kwana arba'in nan dare da rana dare da rana duk gaba gida sannan abu kaga su ma kuma allah tabaraka da annabi zakariya sai da ya azumin kwana uku salasa layalin sauya sai da ya fi azumin kwana uku sannan abubuwa to su ma da aka suna yi wani amma su annabi ya ce godiya ce ta su na godiya ne ba wai na abin ya faru ba ko na ya abu duk da baki da to duk waɗannan ɗabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun taru a cikinsa shine kan abu sallallahu alaihi wasallam wa qala fi hadisi duk kowane annabi zaka ga yana wani yana karami wani yana da kamar dai karatun da muka gabata to wa qala fi hadisi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin sa zancan sa ma'ana hadisi zance zancan sa wanda zai nuna cewa shi haka Allah ya halicce shi da wannan abu kamar yadda shauran annabawa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lamma nasha'atu yayin da na taso na taso a garinmu na taso a kowa abin da ya taso a garin ke sanar shi zai tafi a kai sai dai in ya girma kuma ya yi hankali ya yi wayo ko karatu ya koya ma wani abu ko wayewa ta koya ma wani abu ko ya shiga garuruwa ya gaggano wayewa kala kala kuma ya hadin kowa abin da ya taso ya ga gida ko gari suna yi abin da zai tafi a kai kenan duk gaba kida duk gaba kida to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa akan fitira ma'ana akan musulunci akan imani akan ma'arifa ake haifansa halittarsa don haka Allah ya zuba wa kowa sai dai iyayensa in yahuda ne su mai da shi da yahuda in nasara ne su mai da shi nasara in maguza ne su mai da shi maguza in kaza kaza kaza da haka yaro da balaga ba hukunci a kansa wannan suna daga cikin wanda suna cikin rangwamen Allah da kaza kaza ko na waye ko na wace jama'a ce in ya balaga yanzu yake da hankalin takalifi hukunci a kansa to shine yanzu kuma hukunci zai zo to manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa lamma na sha'atu yayin da na taso bukifan ilayya sai Allah ya ki ya sa min kin Allah ya sa min kin al-awtan gumaka hudu sai aka sa min kin gumaka wa bujiza ilayya shi'ru aka sa min kin waka kin waka inda ba ta addini ba ma'ana tunda inda sallallahu alaihi wasallam yana sa a yi ta addini kuma shi da kansa yana faɗar ta addini wa'anda wa'ansu daga cikin mawaƙa suka yi ko kwata hikima wanda ma ko jahiliyar ma suka yi kuma ya ta'aliki a kanta amma waƙa ta banza wadda ba ta da ba addini ba hikima a ciki kawai ke kashewar zuciya ce zai gaba ki daya ba addini ba hikima a ciki wannan mutum hauka ne ma tsayawa kai kai ta duk gaba ki daya waka dai ko hikima ko kaza kaza ba ba waka ake yi duk duk wani karatu na addini sai ka za an yi waka a kansa kuma ma waka ma sai an yi sai wani malami ma ya yi baiti dubu a kan wannan karatu sai a ce da wannan waka sunanta alfiya alfiya ma'ana baiti dubu alfiya akan nahau alfiya akan hadisi alfiya akan sarhu alfiya akan tasawufu alfiya akan ka ba wani fanni a cikin addini sai yana da waka mai baiti dubu alfiya wanda wanda ake to bare kuma bangaren waƙen manzon Allah sallallahu alaihi wannan alfiyoyi ne ba adin ba adin duk gaba duk gaba kiga Hajji Mushiru radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya kirga baitin Shehu Ibrahim dubu goma akan Ali Shahi na Annabi sallallahu alaihi wasallam baitin dubu goma mai sayyidi Muhammad kuma mai wayannan afafu shi'ir da wayannan littafai shi kuma ya ce yana da baiti dubu goma sha ɗaya na Shehu ta Annabi sallallahu alaihi dubu goma sha ɗaya ya ce yana nan can can can da kuma ka ga adoyin da yake sakowa wanda ba a san ba ma ka san wannan magana su ta kuma amintattu ne ba a zancen a ba to aka kiyan mun waka walam abumma bi shay'in ban yi nufi da wani abu ba mimma kana jahiliyar abinda jahiliya kafin zuwan musulunci take aikatawa ban yi nufi in aikata shi ba ta fa'alu illa marratayn sai sau biyu kawai shi ba wani abu ne mai kamar jiya ana biki ya so ya je ana ta kiɗa abu ya so ya je wannan abu zai gaba kiɗa to amma kuma shari'arsa ta zo ta halatta kiɗan biki annabi sallallahu alaihi wasallam ku bambance biki mai kyau da biki da ake sunkuru da yin kiɗa in akwai cuku-cuku da munafiki a cikin bukin ai ba za a yarda ma a yi wani kiɗa ko a yi wani abu da zai fito sarari ba an aka fito da ita har da kiɗa ne ake na yi wanci ce ta wani ne ya auri wanci aka ɗaura aka biki ka za ka kaga gangariyan abu ne ba muna fi ba wani sunkuru a ciki duk gaba ke ya to sai sau ni kawai fa a sama ne la sai Allah ya kare ni Allah ya kiyaye ni ma ban jira sai bacci ya kwashe shi ma sallallahu alaihi wasallam bai farka ba ma yayin da rana dai an gama ma an tashi sau biyu duk in yayi da za a yi bacci ya kwashe bacci ya buge shi don lajinsa sannan ya san dai ba shi da rabuwa a cikin wannan fa a sama lillah sai Allah ya kare min kuma daga su sun malam abu sana ban ƙara ma nufi ba sallallahu alaihi wasallam ban ƙara ma nufi ba ana gina ka'aba ana gina ka'aba to duwatsun da annabi ya gina duwatsun da annabi Ibrahim ya gina ka'aba da su dutsen hira dutsen kogon hira da dutsen duwatsu ne nesa annabi ibrahim ya dinga ɗargo su yana gyara su ya gina ka'aba da su to da ƙuraisha ma suka tashi ginawa wanda ya ɗan cincinye ko lalace yanzu kuma tun da sabon gini za su wa'annan duwatsun da suka kuma zuwa suka je suka ebo to wani dutsen yanzu kamar hira tafiya wajen mil shida ne ko yanzu aka sha bayani tafiya ce mai tsanni haka za ka je ka ɗoro dutse a kan to su ƙuraishawa suna da wata al'ada idan dai mutum ya san kayansa kazan ba da ba ba tsarki a ciki ko ba na halar ba ne tun zamanin jahiliya da gaba gida to sai ya zo ya ɗawa sai a tsirara sai ya cire kayansa ya ɗawa sai tsirara sun san wannan bawan Allah ne alhaji ne ka kara ko kallonsa ba za a yi ba ya ta dawafin sa tsirara su ba komai a wajen duk gaba ke da ko kuma abu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da ko wannan dutsen shi da babban sa Abbas ba shi da gammo ba shi da gawa kuma zani ne kawai gwado a wannan lokaci sai abu ya ce dan dan uwana babansa Abbas ya ce dan dan uwana da wannan zanin naka za ka yi rawani da shi a tsora ma wannan duba ga yan tun da al'adar su ce mutum zai iya sarara ba ba wani abu duk gaba ɗaya ai yana annabi ya cire zani yana yin sarara kawai ya faɗi ya suma yana kuban zani na kuban zani na kuwa sun ce ba a ƙara ganin tsarai sun ba tun da ranar nan sallallahu alaihi shi kenan addinin sa ma ya hana sarara a gaban jama'a in dai ba iyalinka ko abu da ko likita ko kaza dai abu dai da shari'a kuma addini ma sama ya hana shi sallallahu alaihi wasallam to sun ma yanka makanu sannan ya tabbata sun ma yanka makanu am'amu sannan lamarin ya tabbata gare su haka aka halice su da shi su annabawa sannan abin ya tabbata gare su wata tara da fitajerantu a gare su na fahatullahi baiwan Allah da kulan Allah alaihim a gare su wata shirku anwarin ma'arifi hasken sanin Allah ha kawai ta bullo a zuciyarsu ba sai wani ya tabbatar da su lallai waɗansu annabawan gashi na Allah ya ba mu labarin a Qur'ani sai da wani duk da ma'arifa tana nan a cikin zuciyarsu amma dole wani sai da wani ya kama hannunsu ya daɗa kaman goge musu shi komai ma'arifanka bare ma ka ɗan yi kwana biyu baka ji majalisi ba in wani shehin ya zo ya ɗan yi wani majalisi sai ka ji ka da sabo da ka ga wani bawan Allah kuma sai ka ji ka dawo sabo da ka ɗan yi kwana biyu ba wannan kuma ka ji kaman ka tunda imani ne yana ƙaruwa da ƙaruwan aiki yana raguwa da raguwan aiki duk gaba gida yanzu kamar annabi zakariya alaihi salatu duk da ma'arifarsa amma sai wajen sai da maryam ya ƙara ganin wani abu da ya ƙara wa hunalika da azakar ya urabba ji ba wannan duk gaba ke daya ji annabi musa alaihi salatu wassalam sai ya haɗu da khazir ya ƙara goge masa ya sani duk akan abin da khazir ya masa ba amma kuma sai ka ga wani zubin dai dan dai su koya mana kuma bin wani mai abu mai abu duk gaba ke daya to duk gaba sai wata shirku anwarul ma'arif hasken sanin Allah sai ta haskako fi qulubihim a cikin zukatansu daga Allah hatta ya su tunda wannan asali ne na halitta kamar asalin kowa ne ma na halitta duk da baki da wai wai yanzu da an ce mutum ko yayi ma'arifa ko yayi wai ba wani abu sabo aka zo aka sa kawai tuna mar aka kura aka dan karkade masa kawai ya tuna ana ma yana nan da shi a cikin ajiyan abu duk gaba ke da wacce shirku anwarin ma'arif hasken sannai ta haskaka fi kulubin cikin zukatansu hatta ya tulu har su kai ilar gayatu zuwa ƙarshe wa ya kulubu su isa bistifa illahi da zafin allah ta'ala lahum ya ɗaukaka da zafin allah gare su bin nubuwati har ma a ba su annarsa annarsa ita ce ƙarshen ƙarshen sani da ƙarshen waye duk gaba gida hamma a ba su annabta hamma a ba su aike manzan hamma wayan su kai ulil azmi duk gaba gida yawa fi tahsil hadhihi kitab cikin tabbatar da waɗannan ɗabi'u a sharifatu madaukakiya har su kai al-nihayat ƙarshe cikin tabbatar da waɗannan ɗabi'u a sharifatu maɗaukakiya duna mumarafatun ba wai wata gogayya suka yi na har su koya ba yanzu wani zai koya wa kansa haƙuri sai ya sha wuya da ya yi faɗa ya ce kai na ce ba zan dinga yin haƙuri to mantawa ne dai to bari dai don an taɓo shi wani ba ka kisa za ka dinga yin haƙuri ba ya to to to to yanzu dai haka zai ta yi haka zai ta yi har ya saba har ya saba har ya saba wani zai koya kan kyauta da ya ce almajin da ya na ce ba zan dinga yi kuma haka zai ta yi ya saba ko kuma san cutocin batinin na wanda sai halwa ce kuma da zikiri da tafakkuri da haka zai ta shiga ya ta tafakkurin a koya masa abinci kaza azumi kaza kaza kaza haka zai koya ba har ma'arifar ta kullu har ma'arifar ta kullu yace ka karanta ma'awali ka yi kaza ka yi kaza kafa kafa kafa har ma'arifar ta kullu fa ta iya samu har kuma ya ta tara ki ya ta hawa ya ta hawa ya ta hawa ya ta hawa ya ta haka za a ce su duk ba wannan bidun mumarasat wala riyazat ba wani halwa ba ba sai sun yi wannan duk gaba ki ɗaya ba zaɓi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su to dan haka to kai da Allah tabaraka wa ta'ala komai haka biye su ko me nan wani haka kawai Allah ya ga dama ya ba shi ba ba sababi ba abu wani kuma Allah ya bashi to kai wanda Allah ya baka din nan ba to in da datarwa Allah ya kai ta kokari sai ka sami irin nasa ana kuma da kokari kar ka ce wa na ma ga sunan baya komai a ai shi da ba shi baiwan Allah ce da baki da kai kuma sai ka gode Allah da ya datar da kai ka nema wani hadda dan karanta abu ɗaya biyu ko zai shi kana riga ya gama wani ko sai ya yi ta bugawa ya manta ya yi ta buga ya ta to kai ya kwanta ya ta wancan ga shi nan da ya yi dan an an daban ne daga Allah shi ya gode wa Allah kai ma kuma gode wa Allah da Allah ya sa ma himmar za ka yi wani ba himmar ba hadda ba babu kaza duk da baki to wannan wannan ce ba tare da wata riya ba qala Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki shi ولما بلغ أشده يعني أن يوسف يا بلغ كوي آتيناه حكما وإلما sai muka bashi hukunci da ilimi ko muka bashi annabta da ilimi ko kawai balaga ya sa aka bashi ba wai yayi karatu ko yayi kaza ko duk da bashi ba a garin ma da ba karatu na addini a gidan ma da ba karatu na addini duk da bashi ba duk da bashi ba duk da bashi ba wannan shi ne shi ya fi amfani shi ne za su kira saboda daga Allah da Allah suke samu amma kila ya zama to wani malamin iya fasara kwakwalwarsa zai ba ko iya abin da ya fahimci fahimtarsa kake galibin mu akan fahimta wani miji duk gaba ki ba ba sa sai dai lamarin nan na Allah lamarin nan na Allah shine akan matsayi yanzu lamarin nan na Allah lamarin tarbiyya ba a kan fahimtar kowa kake ba daga Allah ne da ko shaidin da ya ba kawai bitiran ya baka yace kai da ka ga ya tsara ka a kofa sai dai ya ji ya kai ne mai kaɗan samu ka za ka ba za a kai lokacin da shi kansa zai iya cewa to kai yanzu wallahi ta ka ƙarfi na mun ga irin wannan da yawa kai yanzu zo mu je kai ka gaba saboda abubuwan da Allah ya zuba ma da abubuwan da da kaza kaza to da haka amfani yake dan haka ake ake ta ci gaba har yau a kawai amma abin da kawai haka aka koya wannan haka ya koye haka ya wannan ba kawai dan ka ai ba a'a wai duk duk gaba da yanzu ne su ba haka har yau dai irin karatun da aka koya da irin kwakwalwar da hayo take koyar da karatuka dai hayo haka ake da haka hayo ba wani zancen tsira ba wani zancen ci gaba ba wani zuwa duniya wata ba wani ga amma turawa haka suke saka wa mutum kwakwalwarsa yaron har abin kamar shashanci haka za su saka kwakwalwa su haskaka kwakwalwa da kaza da nan da nan da nan da kuma wani zubin yare ma yana da aiki ba wani zubin karatun ne ga shi amma dole ka koyi yaran da za a yi karatu kuma yaran ya zamanto ba za ka iya ƙwarewa cikin yaran ka iya gane wa'yansu kalmomin kamar da ɗan yaran suke ganewa ba duk da baki ba to ba ne duk da ba abu da man sai dai Allah yau ba ilma wa kan yajibu mukan samu a ba'aru wa'yansu lokututtuka gaira huwa inda ba annaba ba ma yi ɗaba'u ala ba'ati hajjil akalaki Allah yana halitta su da ɗabi'a da ba'arin wa'yannan ɗabi'u akwai wanda ba annaba ba ma Allah ya kan halitta su ai dama ba an ce sai Allah shi Allah kyautansa sai shi sarautarsa yake ba wai a ce sai kaza sai ba Allah ba kenan duk in kai wa Allah ka'ida to ya zama ba Allah ba kenan amma an samu da kyauta ko kai wani zo ba ka so a yi ma ƙa'ida za ka bi za ka bi amma wani zo in ka kankare ka watsar da baya to ina kuma rabbul izzati duk gaba ɗaya tabaraka wa ta'ala da haka da aka kasa gane karatu dole saboda karatu da an wa Allah ka'idoji kaza kaza yana kaza ba zai taɓa yin kaza ba zai taɓa yin waye kaza ba ba zai taɓa uwu to ba ku taɓa gane shi ba ai ko san ku ba za ku kuma wannan ba to bare rabbul izzati wannan dai an yi ne da hankali ya kama to kuma abin sai ya shehu bara rabu Allah yana cewa ku fake hai ba dan nufin ku girmama Allah ba da zai dan wuta ne ku ce Allah baya waje kaza Allah baya waje kaza Allah bai zuwa kaza Allah bai zuwa kaza kimce dai yana zaune ka duk kun tattare shi abubuwa ba dan nufi girmama Allah ba da duk inda suka sa wa'annan ƙa'idodi yan wuta ne saboda kamar sun tauya Allah a cikin wani abu ba su ba shi iko mutlaki ba ba su ba shi iko mutlaki ba tabaraka wa ta'ala zai zai ga makiya to da irin wannan zaka dan fahimci a irin wayannan maganganu zaka dan ba a fada da magana ko wani da kuma ana hana mutane wata rata rata sanan zaka fahimci lallai an tattare hanyoyi da kaza da mutum ba zai iya hakuwa ya san abubuwa da yawa ba saboda ba zai taba abu ba to da yawa mukan samu irin wannan halittar ɗabi'a ga wa'yansu ala ba a ga hazi da akalaki ba a zuwa wannan halitta duna shari'a amma ba ba fa dukkanta ba kamar na annabawansa wa yuladu alaiha da yawa akan haifi wa'yansu da wannan ɗabi'a ba wanda ya koya musu haka Allah ya halicce su da shi fa yaskulu alaihi to sai ya sauki a gare su iktisabu tamamiha su yi tsururin su nemo kuma ragowar su cika ta ina ya tantar lura daga Allah min Allah tabaraka wa ta'ala kama mu shahi kama yadda muke gani kuruku min kalbihi daga cikin halittar Allah ba'azar su biya da ba'arin yara ala husnul samti da cije da za a ga ba'arin wani yaran yana da kamewa yana da kyan sifa ma'ana amma yana ma'anarsa yana kan hanya mai madaidaiciya ba shi da fitina ba shi da abu ba kowa ya koya ba cewa idan mutum ba shi da fitina da shi da shi da wani haka Allah ya halicce shi duk da baki da da har tsofaffinmu na Hausa kuma kila kowane al'ada akwai al'ada mu ta Hausawa Hausawa suna cewa idan aka haifi yaro idan aka wanke shi to wai wannan ruwan da za a aka wanke shi da shi to ba kowa za a ba kowace mace za a bari ta ɗau wannan ruwan da yake zubar ba sai dan cijiya mutuniyar kirki ita saboda wai duk wata ta awwal ruwanta da ita zuba to halin da wannan yaron zai yi akwai wannan camfin a mu Hausa za ka ga suna kula da ruwan yaro da aka wanke shi da da farko din nan duk gaba gida to yana da kyau amma dai halitta ce daga Allah duk gaba gida amma kuma yana da kyau yin haka duk gaba sakamakon su ma sun tabbatar tun daga halitta akan bar wa'ansu daga haihuwa akan bar wani abu duk da baki da to wani za ga yana da kyan sifa ma'ana yana da kamewa ba shi da fitina wani yaro za ga ba shi da fitina haka aka haife shi duk da baki da wata uwar da an zo an kawo ƙarar ɗanta wane ne da kinta ce a ba dai wane ba da wane kaci da na yarda ba dai ba dai wane ba wane ne ya muka ta a wallahi ba zai shi ba da dai wane kace na yadda amma dai wane kam sai san baraka kaga daga Allah au shahabar wani yaro za ka ga an haife shi da sadaukan kaka karfin zuciya abinda wani ba zai iya ba shi ne karfin zuciya ɗaya robe gudu au sidikin lisani wani yaro za ka ga an haife shi da gaskiyar magana zai karya wani yaro zai karya awul samahati wani yaron za ga aka je shi da kyauta komai bayarwa yi komai bayarwa yi komai bayarwa yi shi yana karami ba wani abu da ya rufe mai ido ba da dinga baki da wa kama na jidu kamar yadda muke samun kuma ba a zuhun wa'yan tsiyaran alabibiha a kishiyan wa'yannan ɗabi'o'in ba ko wannan ne kare ɗabi'a ko ɗabi'u masu kyau na alheri wani yaron da za wani yaron haƙuri wani yaron kaza wani yaron wayan yaron ba za ga an haife da kishiyan wannan ba shi da hali mai kyau wani wani za ka ga matsoraci ne rago ne matsoraci wani tun yana yaro za ka saka shi da ƙarya da uwa ta nan ce kai wallahi ka fiye da magana wa wallahi makaryaci ne wa za ka ce tun yana yaro daga Allah Allah ya halice shi da wannan daga kakku yadda duk gaba da kishin wannan wani kuma wani kuma tun yana yaro za ka shi da ruwa ba a iya taba abinsa tun yana tun yana yaro za ka gan shi da ruwa to daga Allah to kuma duk iyaye za su iya ƙoƙarin yadda za su koya wa yara yara to nan kuma abu da shiga za a iya koya masa ya ƙara in mai kyau ne za a iya koya masa ya bari in mara kyau ne iyayen suka iya na suka iya na suka iya nasu za a kai lokacin da kuma abin ya fi ƙarfin su yanzu kuma sai dai hukuma in mai kyau ce ita za ta koya masa duka shiga yanzu kuma sai dai shehi na Allah malami na Allah da kaza yan shi za a kai masa kuma shi zai ba shi zikirai shi zai ba shi waɗansu abubuwan da zai kashe zuciyar ma ga baki ɗaya ko an ce ma ya yi wani abin gaba da zuciya ta riga ta mutu duk gaba ke yanzu ya ga sai kuka sai sai kaza kaza shine wannan tarbi abubuwa da shehunne suke an ce yanzu duk wannan abubuwa ne kaza kaza dole ne abu ne ko dai na zahiri hukuma da malaman makaranta da buka da kaza ko kuwa na ba su wa'annan shehunne masu tarbiyyantarwa duk gaba ke da amma su annaba su ba ruwansu da da wannan to kaga wani kuma abu tabin iktisabi da tsururi ne da koya ya kamulu na yake suha ko an haife shi da wani to a za ba wa yansu to in ya taso kuma yana koya na koya kuma sai ya cika wajen da ya tawaya a nasa wazir ya zaci da yin halwoyi ne da shiga wa'annan ɗariƙoƙi halwoyi wa'annan zikirai da wa'annan abubuwa kuma wal mujahadati da yaƙar zuciya da yaƙar zuciya yustajlabu zai jawo ko ma'adumuha ko an haife shi ba shi da ɗabi'an komai shi kuma yanzu in haɗu da wani bawan Allah yanzu sai ya halitta masu kuma shi kuma ya sa shi halwa Allah ai bai kyauta ne ai ba dole wajen Allah ko duk gaba ki da sai yanzu Allah shi kuma ya bashi ya sa masa ka a ce waye dan haka su a wajen bayin Allah ba wani wanda za a ce ba zai shiru ba har ya sai su haɗa shi da Allah da shigar da shi inda za mu ɗan gane karatu wata mata ta zo don annan musa annabin Allah kai ne kake zuwa kake magana da Allah ina so ka tambaye min Allah ya rubuta min haihuwa haihuwa take so amma ta ɗan da yarda annabi musa ya je ya gana da Allah tabaraka wataala bai waka wance kai ka fi sani ta tambaye ka Allah ka rubuta mata haihuwa sai Allah ya ce ban rubuta mata haihuwa ba ba zancen haihuwa a wajen annan musa ya ya gaya masa shi kanan dai haƙuri sai za a da wani bawan allah ya ji abin da ya faru ce amma kin yi hauka in har wanki da neman jin gaibu ka fi ki addu'a kawai ki ce allah ba ni ba kan ba ki nuna na kin san za ki samu gobe bari mu ji a tafi allah ya baki Allah kai kana canja komai Allah kai ne fa Allah ka canja ba ka rubuta ta ba Allah ka bata Allah ka bada ga ya mata da ciki ta haihu kira ta kuma yin wani ciki ta kuma haihuwa haihuwa ne kira ta kuma yin wani ciki ga da tana riƙe da shi ga da a goye ga kuma ciki ta zo shiga ta wajen annabi Musa ita manta ma sun yi haka da annabi Musa annabi Musa suka gaisa annabi Musa ya ce zo mana baiwa Allah ba ke ce muka yi kaza ta ranar suke yi ce ke su tafiya ce ai sai ya koma wajen musasha ya ubangiji ya aka yi Allah ya ce kamar ya ka ce baka rubuta mata haihuwa ba kuma na je na gaya mata ya na ranta da ya kaza kaza sai ce kai tambaya ta kai bawa na wana kuma roƙa na yi sai na goge to ne ya dole a waje na sai na goge ya kullahu ma ya sha wai sabbi to kaga akwai bayan Allah da ya bawa ya zantar ko ba sai su ta roƙon Allah sa shi a kan hanya a bashi zikirai a yi kaza kaza sai Allah ya halittar masu da duk gaba ke da sai kaza kaza to wal mujahada ita kuma yakin zuciya mai kokari wannan dan kokari kuma yastajlibu ma'luma shi ko ko babu ma sai jawa wa ya atajilu munharaja wanda ya kauce kuma ya bauɗe kuma wannan kokarin kuma sai ya daidaita shi zai gaba bauɗaɗɗanta kuma sai ƙoƙarin ya gyara shi wa bistilafi da saɓanin hazai wa'annan ɗabi'u guda biyu wani yana da mai kyau wani ba shi da mai kyau din ya kuwa ya tafawatun nasu a mutane suke ta koko da saɓa wa bistilafi hazai da saɓanin wa'annan hanyoyi guda biyu ta nema da da ta mujahada ko kuwa da ta nema da ta mujahada hanya ɗaya ce wani kyauta aka bashi wani kuma da ƙoƙari to da nan ne mutane suke sassaɓawa ya tafawatun nasu da suke mutane suke saɓawa a cikinta wa kullum miyar sabon da ma kulka ba kowanne Allah zai sauƙaƙe ma abin da ya halicce shi dan shi manzalla sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya riga ya rubuta wa kowa komai abin da zai yi iya arzikinsa iya kwanakinsa dan aljanna ne ko dan wuta ka sai sahabbai suka ce to wai aikin na ne ya rasulullahi in dai haka ne mu zauna mana fita sai ce a'a kowa ya abin da ya zai kowa Allah zai san wace mar hanyar da ya sa ya yi nufar masa inda zai ji duk gaba ki da da haka muna roƙa wajen Allah Allah ya sauwace mana hanyar bunsa da zama da annabawansa da waliyansa da kaza kaza kaza to duk gaba wa kullum min asar kowa Allah ya sauƙaƙe masa hanyar da zai bi fa amma mana'e amma wanda ya kyauta wacce ke in tsoron Allah wa saddaqa bil husni ya gaggata kiyama ko ya gaggata ihsani ya gaggata ma'arifa anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu wa sadaqa fasan fasan yasruhu lil yusri to sai mu sauƙaƙe masa sauƙi fasan yasruhu lil yusri sai mu sauƙaƙe masa sai ya ga abin da sauƙi sai ya ga abu wa amma wa amma fasan yasruhu wa amma man bakhila amma wanda ya ruwa wa maman basira wata gane wadata da cewa shi baya neman komai wa kazzaba bil husni ya qaryata kiyama ko ya qaryata makoma ko ya qaryata ihsani fa san yasiruhu lil usri hay mu sauƙaƙe masa wahala shi kullun sai ya dinga ganin ba zai yi ba shi kullun komai zai dinga ganin ƙarya ne komai shi ko wancan kullun zai dinga ganin komai gaskiya ne kuma gaskiya ne haka za ka ga wannan ka haɗa Allah har yau kwakwalwar da ce sai da Allah za fara wannan duk tatsuniyoyi ne sai ka zaga oh to an saka kema usir daga da kai kawai kullum a gargata kullum a gargata to haka kowa Allah yake masa duk da baki da kullum ya sau da wani haza saboda haka ma wani haza ma saboda haka ma kaji kaji uktuli ikhtalafa salafu magabata don haka magabata suka saba biya a cikin wannan lamari na daga sahabbai daga tabi'ai su ake cewa salafu magabata ba wai wannan salafu ta dan miya ta yan salafiya ba duk gaba ki da sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i na ake cewa haka to sai dai kuma duk wanda ya riga haka kuma alheri ya zama salafunka salafus salih wani littafi ne da su ba wata kungiya ce da salafu ba ba wani abu ne da za a ce wannan sarar duk da yana daga cikin sharrin lalata karatu da aka yi duk gabaki daya duk gabaki to saboda haka magabata suka saba fiha a cikin wannan magana hal hazal khuluqu wai wayannan dabi'u dinnan jibillatan halitta ce ba za ka iya jawo wata ba ba za ka iya kore wata ba in Allah ya yi kai na kirki ne na kirki ne har abada ba ka taɓa zama na banza ba in Allah ya yi na banza ne kai shi na har abada ba ka taɓa zama na kirki ba wai haka abin da yake au muktasibatun ko ku a kana iya zama na kirki da ƙoƙarinka kana iya zama na banza da sakacinka kuma ko kai na banza ne kana iya maganinsa ka zama na kirki ko kai na kirki ne kana iya sakaci ka dawo na banza kuma wai haka ne wa haka dabari imamu dabari ya rawaito an ba'ad salafi daga ba'adin magabata annal khuluqa ita ita dabi'u annal khuluqa hasana dabi'a mai kyau jibillatu halitta ce daga Allah inda mai kyau ce halitta ce daga Allah daga waka rizatu ɗabi'u ne da Allah ya kafa wa ɗan adam ya halitta wa ɗan adam ita fil abda a cikin bawa wa hakahu ya rawaito wannan magana an Abdullahi bin Mas'ud daga Abdullahi bin Mas'ud to kaga tunda aka rawaito daga Abdullahi bin Mas'ud kila daga Annabi wal Hasan da Hasan al-Basri wa bihi qala huwa shi ma dabari yace shi ma akan wannan yake halitta ce in Allah halitta ma ita shi kenan in ba tsabar ya ce wa sahihu alƙadi ya ce ingantaccen magana dai ma arsalnahu abinda muka tabbatar da shi dinnan cewa annabawa ba magana annabawa duk alheri ne a cikin su kuma halitta ce haka Allah ya sa musu duk gaba kida amma wannan annabawa Allah zai iya halittarsa da wani Allah zai iya halittarsa da shirin ya karba Allah yana halittar mu da shirin ma iya karba ma iya zama na banza ma iya zama na abu kaga an halice mu da shirin da kada kada kana linsana fi ahsani taqwi Allah ce ni dai ai mafi daidaitan halitta da ɗabi'a na halicci ɗan adam gangariya na halicce shi mutumin kirki da komai da ƙarƙar an tsaya sun maradar nawa asfala sai ga shi mun mai da shi matsaskancin kaskanci duk gaba gida to an sa mashirin zai iya zuwa ya zama na banza shi da kansa ya zaba an sa mashirin kuma zai iya ci gaba da wahadai nahun najidai muka shiryar da shi hanya guda biyu kuma muka ba shi 'yancin ya ɗau wacce biyu yake so wannan shi ne magana mai kyau kwarai da gaske duk gaba in ba aka to me yasa za a yi wa mutum azabar laifi ne laifinsa haka aka halitta masa to Allah ya halitta wa mutum abu haka kuma ya azabtar da shi ai ba adalci a ciki a'a Allah tabaraka wataala ya bashi shiri ya bashi yanci ya zaba da haka sai ya ta'addu'a Allah annabi ya koya mana mu dinga Allahumma inni ala zikrika wa shukrika Allah ka taimake ni inda ba a baka ikon ka iya za'a me yasa zaka ce Allah ke maka a yanzu ba naka a ciki duk gaba ke da to alƙali ya shi ya tafi a wannan nabi nan da muka faɗa ya kawo hadisin wa qarrawa sa'adu sa'adu bin abi wa qasim ya rawaito anin nabi sallallahu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kullul kilabi duk dabi'a yudubawa alaiha halmuna Allah yana iya halitta mumini akan ta mumini ya ko Allah zai iya halittarsa da wata dabi'a ta banza kuma duk wata abu illal kiyanatu sai ha'inci wal kazbu da ƙarya akwai hadisin da yake fassara wannan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'mini zai iya zina manzo Allah yace yi sallallahu alaihi wasallam mu'mini zai iya sata manzo Allah yace yi farai mu'mini zai iya kaza manzo Allah yace farai zai iya mu'mini zai iya ƙarya manzo Allah yace la ba zai iya sai da munin ƙarya da kaza kaza saboda ita kuma ƙarya ita za ta gaskiya ita za ta jawo maddiya ya bar wa'ancan duka yana tsoron kai ya yi abun in an zo an tambaye shi ya ce eh gaskiya ne ya yi yanzu yanzu hukunci ya hauka duk gaba ki da duk gaba wa qala umar bin al-khattab sai na umar dan khattab Allah ya kare yadda a gare shi yace fi hadisi a cikin hadisin sa sai na umar yake cewa wal jur'atu sadaukantaka karfin zuciya waljubulu da ragwantaka gara'izun ɗabi'u ne na halitta ya ba'u hallahu Allah yana tsora ta haisu ya sha inda ya so to hazihil akhlaqul mahmudatu wa'annan ɗabi'u abin yabo wal kisalul jamilatu wa'annan ta'adodi ɗabi'u dai masu masu kyau din nan a sharifatu madaukaka kasiratu suna da yawa walakin na na nazkuru usula sai dai mu za mu faɗi asalinta za mu ɗan faɗi manya-manyanta duk gaba ki ɗaya wani shiru kuma za mu nuna ila jami'iya zuwa dukkanta wani haƙiƙo mu tabbatarwa da duk musulmi da duk mai ji ko mawaye shi wasu fahu sallallahu cewa manzon Allah ya sufanti da su duka na alheri din nan ɗari uku din nan ɗabi'u na Allah ɗari uku manzo Allah sallallahu ya fanti da su ya hakikanti da su sun zama shi ya zama su haka Allah ya halice shi da su Allah ya halice sallallahu alaihi wasallam insha Allah Allah ya so Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi